أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق والخاتم لما سبقنا به الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين a karatun da ya gabata na jiya mun yi bayani yadda Allah ya yi magana da mala'iku yake faɗa musu wato zai saka khalifa cikin doron ƙasa wanda zai mai masa wajen tabbatar da hukunce-hukuncensa da kuma dokokinsa to mala'iku da suka ce ma Allah a taja alfiha man yusidu fiha ويسفك الدماء لا تتكد والذي زبد الدين يقرنا أجل دور الدنيا ونحن نسبح بأمرك تكون تسبيه بك مكرنا شركك قال إني أعلم ما نشاء Allah ce na san abin da baku sani ba wannan abin da baku sani din ba ko shine wa allama adama al-asma'a kullaha ya sanar da annabi adam sunaye gaba ɗaya sun ma'awarin alal mala'ika sai Allah ya bullo da shi wa mala'iku ya kudurto da waɗannan sunayen wa mala'iku فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين yake sai ku ba da labarin sunan waɗannan sunayen in dai kuna da gaskiya cikin ibda'in ku da da'awar da kuke yi to aka ce wa innan sunayen da Allah ya ce wa allama adama asma'a kullaha wa innan sunayen aka ce asma'ul musammaya ce abin da ake nufi da asma'ul musammaya shine sunan abubuwa daban-daban abubuwan da ake amfani da shi da kuma amfaninsa kamar misali a ce da akwai kwano amfanin kwano wani zuba abinci a ciki akwai tukunya amfanin tukunya dafa abinci akwai kaza to duk sunayen abubuwan duniya gaba daya annabi adam ya san sunan su Allah ya sanar da shi amma su mala'iku ba su sani ba Allah ce to mala'iku to ku ba da labarin wa'annan sunayen da na sanar da Adamu in dai kuna da gaskiya sai malamai suka ce annabi adamu alaihi salam ya samu matsayin lintamu ne a cikin da aka sa mala'iku dole suka yi masa taslimi suka faɗi suka masa sujuda na girmamawa saboda ilimin ilimin da yake mala'iku saboda haka a mutum a duk yadda yake iliminsa shine shine shi idan mutum baya da ilimi da shi da babu duka ɗaya da shi da mutacce duka daya idan mutum bai da ilimi da shi da dabba duka daya ba su da maraba sabila da in kana jin kai mutum ne kana da hankali a dabbobin ma akwai masu hankali in kana jin kai jarumi ne kana da karfi a dabbobin akwai masu karfi in kana jin kai mai haƙuri ne a dabbobin akwai masu haƙuri in kana jin kai ne kyauta ne akwai a cikin dabbobin akwai masu kyauta wanda kullum ana cin ana cin gajiyar har su har har a yanka duk abin da kake da shi in dai ba ilimi kake da shi ba to lallai baka bambanta da dabba ba dabba shine kawai ya ci ya kwanta ya yi fitsari ya yi kayan shine aikin sa to in baka da ilimi kai ma haka ne ka ci ka kwanta ka yi kayan ka yi fitsari ka cinye mutane a jiki kawai aikin ka kenan sai aka ce mutum ilimin sa shine hankalinsa shi yasa ma idan kuka ji an ce al'aqlu wasu malamai suke ce abin da ake nufi da al'akalu ba wai hankali ne wato hankali wanda kowa yake da shi ba al'akalu ana nufin al'ilmu ilmi shi yasa ɗaya daga cikin malaman mantiki yake yaban yake yaban malaman da Allah ya sare musu ilimin mantiki yake wa haɓɓa anhum min zama'il aqli kullu hijabin min sahabin jahil Allah ya cire musu daga duniyar ilimi al'aqlu shine ilimi to idan mutum bai da ilimi ba da hankali bai san me yake ba kwata kwata bai san kansa ba ballanta na san ubangijinsa sai kuma mutum ya san kansa kafin ya san ubangijinsa sai mutum ya san kansa kafin ya san haƙoƙin mutane a kansa sai mutum ya san darajar kansa kafin ya san darajar mutane shi yasa ilimi ya zama dole da shi ne da shi ne annabi adam ya samu wato abin da ya ya zama ya fifita a kan mala'iku wasu kuma suka ce ilimi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam al-Busi yake cewa wa min hadi adam al-asma'u annabi adamu ma daga cikin ilimin annabi ya kambato waɗannan sunayen da ya faɗa ɗin ya samu fifiko da su a kan mala'iku na wani malami yana faɗa cikin magabata yana cewa arjahiluna fa mauta qabla mawtihi wal alimuna fa immanu fa ahya'u jahili kan in ka gaishe duk yadda ka gaishe matacce ne shi yasa jahili duk abin da zaka masa bare ba ta masa rai ba saboda shi matacce ne mutumin da ya mutu kankar zo kana ta harzunsa da bindiga daidai zafi ne bari su zafi ba man yahun ya tulul hawa na alaihi ma da jirgin jimajitin ila shi mutacce ba ya taba jin radadi sai za a ce idan ka ga jahili in ji ɗaya daga cikin magabata sai ka kabbar sallah kai kabbara uku sabila da shi gawa kai kai masa kabbara hudu sabila da gawa ne da shi da gawa duka ɗaya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-jahl zulm jahilci zalunci ne duhu ne wal ilmu nur ilimi kuma haske ne to duk abin da mutum yake samun fifiko da shi a cikin al'umma ilimi ne abin da annabawa suka samu sun samu ilimi ne hasken ilimi akan amawa sai suka zama su ne a gaba duk wanda ba su yana baya kuma duk wanda yake kowa ilimi cikin annabawa gaba daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ilimi sannan kuma ya fi kowa ma'arifa malam ya ce karkashin wannan aya wa allama adam al-asma'a kullaha ay asma'a al-musammayat kullaha sunayen abubuwan da ake aka musu suna gaba daya قال ابن عباس عبد الله بن عباس يقول علمه اسم كل شيء حتى القطعة والمبرقة Allah ya sanar da shi sunan komai duk wani abin da ake amfani da shi yau da gobe Allah ya sanar da shi har abin da muke amfani da shi a yau Allah ya sanar da annabi a yau sunan shi ثم عرضهم على الملائكة أي أراد المسميات على الملائكة يكاو إن السنة يد النبي آدم Allah ya sanar da annabi Adam wa ta'alahum an sabilit tafkik ya tambaye su menene amfanin wa'annan abubuwa ya tambaye su ta hanyar da zai zama su sun sun sun kure ilimin su ya kure ba su da amsar da su ba فقال أنبئوني بأسماء أخبروني سبحان العباد بأسماء هؤلاء أي بأسماء هذه المخلوقات التي ترونها سنة يوم إلا فلسطين أجيبون إن كنتم صادقين في ذلكم أنكم أحق بالخلافة in kuna da gaskiya cikin zaton da kuke ku kuka fi cancanta ku zama su kalifofi min masallatin ku daga waɗanda ni na kalifantar da ku والحاصل أن الله تعالى أبقى فضل آدم للملائكة بتأليمه ما لم تؤلمه الملائكة magana a dunkulen ne Allah ya bibi ta annabi Adamu a kan mala'iku sabila da Allah ya sanar da annabi Adamu abin da su mala'iku ba su san wannan abin ba to idan Allah ya sanar da kai wani ilimi in Allah ya sanar da kai wani ilimi to ya bibi ta ka kan wanda ba kai kuma ba dole bane sai dan wani ka bi shi shekaru ko ka bi shi bautan Allah idan ka gan shi da wani falala sannan ka ce kai ya bi cancanta ka samu wannan falalan a'a fadlullahi yusihi man yasha falalan Allah yana ba mu wanda ya dawo da ka iya ƙara rayuwarka kana neman ilimi amma ka ɗauki ɗa wannan ɗan ya zai fi ka ilimi kana gani kuma bai yi komai ba bai yi rabin abin da zai yi da ka iya ƙara rayuwarka kana neman kuɗi ka ga yaro ƙarami ya zo ya yi kuɗi tabiya da mene falalan Allah ne yana ba mu wanda ya dawo wannan mala'iku sun gajiya da Allah ya yi ba da labari dangane da sunayen wa'annan abubuwa in kuntum sadiqina fi da'ankum annakum ahqqu bil khilafa in kuna tsammanin wato ku kun fi cancantar kalimanci to shine da suka gajiya sai suka amsa suka tabbatar da gajiya wa sabaru subhanaka la ilma na'am
وَاللَّهُ لَكَ
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا في ملائكة بوائفك في سبحانك لا علم لنا فإياك فتأ عليك ألا لا علم لنا بام دون علمي بام دسني إلا ما علمتنا في أبدا إنك أنت العليم الحكيم ألا كيني مثلي ولي wanda duk wani mai ilimi sai zai yi bayan ka to dama idan duk wasu magabata kamar annabi Musa wa alaihi salam da yake ce ga Allah aka ce ba zai ga Allah ba daga ƙarshe ce qala subhanaka tubtu ilai sarki ya tabbatar Allah na tuba na tuba to kuma mala'iku suka ce sarki ya tabbata gare ka Allah لا علم لنا باب دون علمي إلا ما علمتنا في أمر da shi annabi Muhammad ya ɗanɗani ilimin da dukkanin ka'ina da su samu ba. Mala'iku yaushe ma suka zo idan dai aka kawo manzon Allah yaushe suka zo. Ai idan aka ce ga manzon Allah ne, to duk wani mai bautan Allah ya koma baya. kowaye sabila cikin cikin ibadan manzon Allah na kafan yake haɗiye ibadun ka'ina su gaba ɗaya to shi Adamu falalansa shine a jikinsa akwai sirri da haske na shugaban wanda suka bauta wa Allah gaba ɗaya su kuma mala'iku shugaban su Jibrilu jibrilin nan kuma manzon Allah ya tambaye shi yace shin da ka iya tuna menene ka gamu da shi a gaba da kai kafin a halicci halittu yace yakan iya tunawa da wani tauraro yakan fito ya shekara dubu saba'in yakan fito ya shekara dubu saba'in kafin ya koma dai shekara dubu saba'in sannan kuma na ya ga tauraro su dubu saba'in annabi muhammad ya ce masa ne wannan tauraro sun da kai ga bautan Allah wurin da salati ga bautan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin da salati wa nufi ya yi wa mace lillahi rabbil alamin la sharika la wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin annabi shine farkon musulmi kowa yana bayan manzon Allah annabi shine farkon wanda ya bauta ma Allah wa ana awwalul alamin kowa yana bayan manzon Allah sai ta mala'iku dole kawai suka yi hakuri suka tabbatar da girma ma Allah suka yi tasbihi ma Allah suka tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san abin da ya koyi cikin Adam da yake fi sujada ma Allah da yake zai aje annabi Adam kalima a dora ko Allah zai nuna musu ya alfahari da jama'an annabi Muhammad lokacin da ake cikin zikiri Allah ya ce mala'ikunci ku zo ku ga jama'an annabi Muhammad ku zo ku ga ƴaƴan Adam ku zo ku ga abin da suke yi قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أي ننزهك يا الله عن النفس ونحن لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه يا الله منا بركتك قبل تلك ونتوي سبيلا له باب يدين في أبدا إنك أنت العليم الحكيم أي لا تخفى عليه كافية با وتأمن ذاك يا الله الحكيم الذي لا لا يفعل إلا ما ترضيه ما تقتضيه الحكمة شو أنت بايع عندك تقوم في أجندة cikin wannan abin yana kunshe da hikima mai kima sai da haka ba za ce Allah ne ya sa yayi abu ba Allah shi ya san dalilin da ya sa yayi ko abu karo ya Allah kaga Allah bai baka ba kai ne sabila da baka san menene ba ta iya yiwa Allah subhanahu wata'ala ya tanada maka abin da yake wannan sai ya jinkirta maka ta iya yiwa wannan abin bai cancance ka a wannan lokacin ba sai aka ajiye maka sai zuwa wani lokaci da amma duk abin da ka roƙa wannan abu za ka same shi Allah ya ansa amma ba ka gaisa a kanka ba za ka aiki za ka riga addu'a nan a kanka shi yasa so da yawa za ka ga mutum ya dade yana bauta amma yana aiwa ya ya sai ga ga duk abin da yake nema ga shi nan jiki ya da aka ce to addu'a nan da ne aka jinkirta sai aka tabbatar da shi jiki mai ne ta to mutum ba zai taɓa yin bakin ciki in dai mutum imanin sa ya saka ba zai taɓa yin bakin ciki da abin da ya gani daga wajen Allah duk abin da ya gani daga wajen Allah zai ji daɗi ya yi murna da shi idan na bakin ciki ne zai zai koma ga Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya nemi wato sauƙaƙawa da wajen idan na farin ciki ne zai koma ga Allah ya ce alhamdulillah alhamdulillah wa shukrulillah wa shukrulillah sai Allah ya ƙara masa sabila da ya gode sannan kuma ya yi shukra ya yi hamdala to ga mala'iku ne gaba ɗaya sun tabbatar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim daga nan kuma sai aka ce wa in kunna lil malaikati sujudu li adam na'am قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لهم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تخفون وما كنتم تكتمون قال يا آدم في الله يا سيد آدم أنبئهم بأسمائهم ka ba su labarin sunayen wa'innan abu da muka tambaye su suka gagara tsakanin ba su labari falamma an ba abu da asmani lokacin da annabi adam ya ba su labarin wa'innan sunayen sunayen nakin al-musamma ya duk wani abu mai suna suka ji sunan nakin su a bakin annabi adam bayan annabi adam ya faɗa su fasala alama kullakum sai Allah ya ce ashe ban faɗa muku ba inni a'lamu ghaiban samawati na san abin da yake koye cikin sama da rana wa a'lamu ma tubduna na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumuna da abin da kuke koyewa annabi adamu alaihi salam wannan falala da wannan daraja da wannan girma ya samu sabila da ibul asali Ibul asali kuwa shine ya samu daga mabubbugar ruhinsa mabubbugar ruhinsa kuma shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kowa da kowa sai ya koma ya kwaso cikin annabi Muhammadu idan dai shi annabi ne ko murtali ko wali wa kulluhum min rasulillahi mustajabun garban min al-bahri wa min al-bahri al-fiyyah wa waqifuna ladayhi inda addini min nibkati al-ilmi aw min shakrati duk annabawa daga kogin annabi Muhammad suke kafara shi yasa shi Ibrahim ya radiyallahu anhu yake cewa inna khatmal anbiya'i faka arsalan jiyadi lallai shugaban annabawa ya bibita annabawa da harafin yawo wannan harafin yawo din kuwa shi ne ƙarshen ƙarshe wanda idan aka yi lissafi kace ɗaya biyu uku ka je tara to da ka je ya mutum ne ya mutum ne shine tazaratul muntaha to a nan matsayin manzon Allah yake sabila da kana zuwa gidan yawon din nan yawon din nan shine goma kana zuwa da ka rubuta yawon din nan da ka ga yawon din nan da a sa maka ɗaya ne sai a sa maka bawo ma'ana annabi shi kadai ne duk wanda ba shi ba babu ne oho ne sauko ne ba kuma da shi to yawon kenan sai ka ga kullum idan dai za ka tafi cikin tafiyarka to da ka ga da ɗaya ne da babu kullum a cikin abin da za ka tafi ke da cikin ɗaya da babu ɗaya da babu a cikin abin da za ka tafi da shi idan ka dawo tara kuma ka ce to idan ka zo tara tara kuma sai ta ce maka tun da ina kusa da annabi lissafi ya kare daga kaina tun da ina kusa da goma lissafi ya kare daga kaina yana da idan ka ce tara tara sau biyu da da hahu goma sha takwas ko ga ɗaya ga takwas nawa tara tara ko uku za ku ko ashirin da bakwai ga biyu ga bakwai nawa tara ko tara ko gudu da duwalo talatin da hudu ko talatin da duwalun talatin da shida ga shida ga hudu nawa a'a ga shida ga hudu tara to haka in kana lissafawa da abbasin da duka za ka ga suna cire maka idan ka haɗa lissafin duka tara za su koma taran nan kuma shi ne karshen lissafi kuma daga taran nan shi kenan an riga da an shige duk wani hadara an shige an je hadaran karshe hadaran ahadiyya wanda daga ahadiyya sun da ce ita muwiyya hadaran da shi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adara ce ta ilimin ka'ina su gaba ɗaya ai mun faɗa a baya abinda Allah ya sani na gaibu samawati wal ardi wanda yake alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi wannan gaibu samawati wal ardi din annabi ya sani gaibu samawati wal ardi annabi ya sani ba mu muka faɗa ba annabi shi ya faɗa yace Allah ya sanar da shi a daren Isra'i ya kusanci Allah fa kana ma ba kautai da hawa fa auha ila abdi bima sayyidatuna Aisha radiyallahu anha da mun ta tambaye manzo Allah ta ce ya Aisha me Allah ya ba da yake fa auha ila abdi bima yace atani Allah ilmal awwalina wal akhirin wa zadani ilman ya bani ilimin mutanen ya bani ilimin farko da na ƙarshe sama baya cikin farko yana cikin farko kasa baya cikin farko yana cikin farko duk abin da yake cikin sama da ƙasa da farko da ƙarshe annabi ya ce Allah ya ba mu ne ilimi wa zadani ilman alayhi kuma ya ƙara min ilimin da su ma sama da ƙasa da mutane ba su da wani ilimi kaga wannan shine karshen nan ruwayin ibn abbas yace annabi yace Allah ya saka zatin hannunsa a kirjina sai yana sakawa sai aka mun kashe sai na ga duk abin da yake cikin kawo gaba ai halittun Allah ba shine karshen ilimin Allah ba akwai abin da ba Allah bai fito da shi ba ma cikin halittu cikin taskan ilimin wala yiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba a san ba da ba da halittun nan ba su yi cewa cikin ilimin Allah ba sai abin da Allah ya ga dama dan ciki to amma annabi Muhammadu cikin wannan hadara yake annabi dan gatan Allah annabi zaban Allah wannan shine anan anan hakikanin hadarar Muhammadiyya anan wannan hadara da take ce mata hadara ta a hadiyya wanda da ita sai wannan huwiya da Allah ya bai huwiya din nan kuma a cikin ne dama wato dukkanin wani tafiya na karewa a cikin huwiya yake na fanani a ciki a cikin wannan wuri kuma fana'i dama ilimi ne ma'adumi duniyar suna sun san da akwai abin da ake yi masa fana'i musamman ibn taymiya yayi magana akan fana'i cikin majmu'atul wasa'ili wal masali ya warware yadda mutum ya kanta cikin ubangiji har ya yi fana'i ya zama to ya dace cikin ubangiji shi ma Allah ya yi bayani akan fana'i ya yi bayani akan fana'i fana'in nan kuwa kama daga mutum ya ƙare ya zama ba shi ba an ya taƙalla min al-mazahir al-bashariyya wa ya ta'alla bi sifati hadratu al-ilahiyya ya cire sufofin mutum ya zubar sannan ya dibo sufofin halalan ubangiji ya kwalliya da shi annan Allah ya faɗa mana fa idza ahbabtu kuntu sam'a alladhi yasma'u bihi wa basara alladhi yabsuru bihi wa yadu alladhi yabshu bihi wa rijlu alladhi yamshi bihi Allah ya ce idan bawa na wani ne ya yi fana'i ya kai yadda ya kai waje na a soyayya dan zamo jinsa na zamo ganinsa na zamo tafiyarsa na zamo dankansa kuma duk abin da yake ne ke na masa wala in ta ana ne in ka baka yake so to ya kwanta ya rike ne abu sai na yi wannan abu wala in ta ana ne in ma tsari yake nema baya son na yi wani abu to ya roƙe ni zan kiyo wannan abu haka hadisin imam bukhari ya faɗa hadisin imam bukhari yake cewa annabi ya ce a bayan Allah akwai wanda in da bai rance ma Allah ya ce wallahi Allah sai kai kaza to Allah zai yi wannan abu da ya kusa da shi a rayuwa kuma daga cikin maganganun imam bukhari imam bukhari ya ce ni kunyar tambayar Allah da ke sai ni ina kunyar da ce ma Allah ya ban wani abu kuma bayan annabi ne amma duk abin da nake masa ya bani sai ya to shi yasa kullum ana faɗa wa mutane suna cikin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam suna cikin rahmatu ne ba tare da sun sani to duk wannan abin da Adamu ya samu cikin annabi Muhammadu ya samu kuma da dai ba za mu raba annabi Muhammadu da Allah ba wallahi ba za mu raba annabi da Allah da dai duk ayan Qur'ani sai mun juyo da ita mun kullo da darajar annabi da shi ba za mu yi hadisi ba dan malamai ba ba su yi hadisi ba annabi adamu bayan wannan abu duk ya faru da babu annabi da har asanar da salatun annabi to adamu yana aljanna aka zara kashin haka karin na biyar aka halicci sai da suna hawa'u da shi yana farkawa ya gama ta a gefensa ya ni ka hannu ne ta kasa mala'iku suka ce ma bari hatta tu ni ma ra ce kawa da sadakin ka ce wa ma maruha me ya sadakin da aka ce salli ala nabiyyi muhammad kai salati ma din da aka ce salatin annabi bakwai yayi salatin annabi bakwai shine sadakin annabi adam da kuma sayyidina Allah salatin annabi bakwai babu wani wanda ba cikin annabi ke yi duk wannan ilmomi duk wannan ilmomi to daga wajen sa daga wajen annabi Muhammadu annabi alaihi wasallam sabila da ya jingina da annabi Muhammadu sabiul marfu'i marfu duk abin da yake bin abu mai rufa a shi ma duk abin da yake bin abu mai daukaka to mai daukaka ne to shi annabi Adamu yana biyo wato hadara ce ta Muhammadiyya to dan haka hadara ta mala'ika ba zai hada hadaran da take biyo hadarar Muhammadiyya ba duk da su ma cikin nan suka fito amma ba zai hada to akwai bambanci tsakanin akhbara da anba'a dan nan an ce falamma anba'u anba'a kuma ainihin anba'a daga naba'u ne naba'a yanba'u naba'a to asalin shi na ba'u fi'ili ne lazimi wanda baya ta'addi zuwa ga kowane mafuli amma idan aka saka shi wato aka masa ƙari ya zama mazidun bin hanza to to zai iya yin ta'adiya zuwa ga mafuli guda ɗaya shi yasa nan da aka ce an ba sai da manto ya yi ta'adda zuwa ga mafuli guda ɗaya wannan mafuli din shi ne damiru mutafilun wanda yake aka gina shi a kan sukuni amma kuma fi mahallin fi mahallin nasu ne mafuli إذا فلما أنبأ أنبأ في علماء مبني على الفتح هم ضمير متصل مبني على السجود في محل في محل النصب مفعول به فلما أنبأهم to wannan za'ija da aka yi ma'alifin din shi yasa sai idan ya zamo yayi ta'adiya zuwa ga mas'uli baya dama kamar yadda yake a wajen malaman nahawu idan ilmin lazimi ne to idan aka ƙara masa aka ƙara masa alifin a farko aka kara masa hamza a farko ko aka kara masa tashdidi a tsakiya ko kuma aka kara masa daga cikin huruf wanda yake zawadi amma harafi kwaya ɗaya yakan sa ya sa ajiwa mafuli kwaya ɗaya idan kuma dama ainihin fi'ili muka addini to idan aka kara masa hamza ko kuma wani abu mai kama da shi cikin abubuwan da suke sa ya sa aji sai da mu ya yi ta'adda zuwa ga mafuli to wannan dai an ba'a daga menene daga daga da ba a yankon na bai shi yasa wasu suka ce to annabi adamu annabi adamu shi nabiyu ne amma ba mursalu bane annabi ne ba mursali bane farkon mursali shine annabi nuhu alaihi salam amma annabi adamu tunda Allah ya ba shi annabta da sai aka ce to daga wannan anba'a to daga ainihin masdarinsa da aka ce anba'a din na ba'a yambau na ba daga shine aka samu nubuwa domin kuma manta ba cikin suratul nabai Allah ya mana ne amma ya ta'alu an nabai to abin da yasa aka kira shi da naba sabila da labari ne a larabci in aka ce na bawu shine labarin da baka taba ji ba baka taba jin irin sa ba aka zo aka baka wannan labarin da shine na bawu shi yasa Allah da zai sifanta Qur'ani ma da yake amma ya ta'alu wai dangane da me kike tambaya ne wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza da aka ce alim na bari azim dangane da wani koyayyen labari mai girma labarin labarin tashin kiyama annabi musu ya kula Allah ya alama wannan amba'adin wato ya ba su wani babban labari wanda ba su taɓa jin labarin ba dangane da wannan sunayen dan Allah ne ya amfani da akbara sai ya amfani da amba saboda akwai bambanci tsakanin akbara da amba alkhabaru ya kamilu sidqa wal kadhiba shi idan aka ce alkhabaru alkhabaru labari annabi shi ma labari amma akwai bambanci annabi shi labari ne na hakika na gaskiya wanda ƙarya ba ya shigo alkhabaru shi kuma labari ne wanda za a iya samun ƙarya a ciki yasa ko wajen malaman ilmin bayan suka ce alkhabaru ya tamil sidqa wal kadhiba yana daukar gaskiya yana daukar ƙarya ma la yafihu an yuqal li qa'ilihi annahu kadhibun fi aw sadiq ba za a ce ba wanda ya faɗa yayi gaskiya ko yayi ƙarya ba yasa daga cikin maganganun magabata wani suka ce alkhabaru shu'um ya fi bi sidqi wa fi bi kadhib labari shi mun abu yakan iya kawo gaskiya yakan iya kawo ƙarya to anan Allah bai ce anil khabari hadin ɗaya bai ce falamma akhbarahum sai yace falamma anba'ahum sabila da annabu shine awfa shine kalmar da ya dace da nan sabila da mala'iku ba su taɓa samu idan suna yin قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ناسا غيب ليكي كما ذكرت wa a'lamu ma tubduna wa kuntum taktumun kuma na san abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyana sai aka ce da abin da mutum yake koyewa da abin da yake bayyanawa za a fito masa da a ce ga aikin da kuke in tubdu ma fi anfusikum aw tufu wa antum tubdun ba illa malaiku ba kawai har halittu gaba daya duk abin da kuke aikatawa da a fito musu da shi Allah ne mutum idan aka ce lokacin da aka saukar da wannan aya mala'iku sun yi kwamfulin sahabbai sun yi kwamfulin suka ce ya rasulallah a ya mana ne yanzu har abin da muka kulla a zuciyar mu ba mu aikata ba sai an mana hisabi da shi annabi ya ce kwarai haka Allah ya faɗa idan kun bi to in kuma da ku ce sami ina wa asaina irin yadda yahudu da nasara tsarin sami ina wa asaina a yadda za ku kenan to sai ku yi shi kenan tsarin sami ina wa abana sai suka ce a'a mu ba za mu ce sami ina wa asaina ba mun je mun bi to sai Allah ya sauwaje musu daidai to la yukallifu Allahu nafsan illa Allah baya daura ma abu nauyi sai abin da baya daura ma rai wani nauyi wanda abin da ba za ka iya ba sai abin da take da damai shi kenan daga nan sai aka samu rangwamen da gida da sahabbai sai ce sami ina wa afa amma ba dan sai ce sami ina wa nana ba duk abin da ko tunani kai na banza a zuciyarka sai an rubuta maka da dalilin amma yanzu kai tunanin banza ba za a rubuta maka zunubi ba idan ka shirya wani abun da za ka yi mummuna har ka shirya ka je kuma ba kai ba ba za a rubuta maka zunubi ba sai dai a rubuta maka lada ma idan kai wani abu da kuskure ba tare da kana nufin kai ba ne to ba za a baka da yawan wannan kuskuren ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ba za a baka da kuskuren haka idan kai abu cikin mantuwa manzo Allah ya ce inna Allah tajawaza an ummati ahfafa awan nabiyyi Allah ya yaje ma al'umma da kuskure da mantuwa duk abin da kuskure kai ko mantuwa kai to ba za a kama ka da wannan laifi din ba gaba daya wannan dukkan muna cin wannan albarka ne saboda wane saboda shugaban mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wala kuma ga ta ana faɗa muku wa a'lamu ma tudurun wa kuntum taqulun na san abin da kuke koyewa kuma na san abin da kuke bayyana malam ya ce mana a قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أي أعلمهم بأسماء التي أجدوا أن ينزلوا فنبدأ سونا عند سكا جديا قبل علم واعترفوا بخطاء بتقاطم هممهم suka tabbatar da cewa himmansu ya gajarta an buluji martabatiha ba za su iya cimma wannan matsayin ba فلما أنبأهم بأسمائهم أي أخبرهم بكل الأشياء لوكشن دي بات الأبان وقومي لهم وسمي كل شيء وسمي كل شيء باسمه wato yaji an ambaci wa samma kulla shay'in ismihi ya ambaci kowane abu da sunansa wa zakara hikmatahu allati kulika laha ya ambaci dalilin da yasa aka halicci wannan abu qala alam aqul lakum sai Allah ya ce ma annabi ya ce ma malaiku ashe ban fada muku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi ay qala ta'ala lil malaikati alam unabbi'ukum bi anni a'lamu ma ghaiba samawati ashe ban ba ku labarin na san abin da yake koyi cikin sama da kasa ba wa a'lamu ma tubduna kuma na san abin da kuke bayyanawa ai ma tab ma tab ma tab haruna abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun ai wa ma tabsuruna da abin da kuke goyewa min da'awakum na da'awan da kuke yi kuna cewa la yakhluqu Allah khalqan afdala minkum Allah ba zai halitta halittan da yake ku daraja ruwiya a rawaitu annahu ta'ala lamma khalaqa Adam alayhi salam lokacin da annabi Allah ya halitta annabi Adam alayhi salam a fitratuhu ajiba halittar sa yana da ban mamaki wa qalu sai suka ce liyakum ma sha'a ya zama abin da yanzu wato suka faɗi dangane da adam kenan falan yakhluq rabbuna khalqan illa kunna akrama alayhi suka ce duk abin da Allah ya ga dama ya mai da adam amma mun san Allah ba zai halitta halittan da ya fi mu daraja to a lokacin ilimin mala'iku ya takaita ilimin mala'iku ya takaita shi yasa hamalatul arshi ranar da suka ga manzon Allah ya zo ya shige ya shige a rabu ya dauke shi a sama ana wani irin tafiyan da babu ba tafiyan da ba kairu ba ne tafiyan da ba a fiffike ake yi ba kuma ba da sawo ake yi ba don fiffike ba zai je gun ba sawo ba zai je gurin ba tafiyan da ba tsalle ake yi ba tafiya ce ta gaibu da mala'iku suka ga an zo an shige al'arshi shi an zafi ga a mala'iku aiki suka ce wannan wani halitta ne ba wani halittar da zai shige nan sai ya ƙone waye wannan ba su san annabi Muhammadu sai yasa da suka je suka je da suka je annabi yayi gaisuwa at-tayyatu lillahi at-tayyatu lillahi at-tayyatu salawatullah Allah ma ya gaishe shi shikenan ko sai su ma suka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi mu ma ba za a shige ba za a bar mu a baya ba assalamu alaina وعلى عباد الله الصالحين ملائكة جبريل لا يجي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله to duk wani matsayin da mala'ika zai kai duk wani matsayin da mala'ika zai kai to ba zai kai matsayin mutum ba shi kuma mutum duk matsayinsa da zai kai in dai shi ba annabi bane ba zai kai annabawa ba sannan annabi duk matsayinsa da zai kai ba zai kai annabi muhammadu ba annabi shine guda wanda domin shi ne aka halicci halittu gaba a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Adamu ya zo duniya Allah ya saukar da shi a aljanna domin an ce a aljanna ba a samun Allah ko to amma yaya aka yi Adamu ya a aljanna din aka ce fa sa Adamu rabbahu sabawa sai ya saba ma Allah sabila da a lokacin aljanna bata ansa sunan aljanna ba aljanna waje ce kawai amma ba ta amsa sunan aljanna kabila da annabi bai shiga da jikinsa ba to lokacin duk wanda ya shiga ma zai fito kowaye sai za ka fito da adam cikin aljanna kuma duk duniya tun da adam ya zo ya fara fitar da ko shi ya san annabi muhammadu idris ya san annabi muhammadu Nuhu ya san annabi Muhammad Nuhu musamman aka ce akwai lokacin da bai shige wa ya ga wata kare ya mai matsali da kare ya sai na ne matsali da ya ce tana da mummunan su ba tana da mummunan halitta sai kawai Allah ya sa karanta ya fasaha sai magana ta ce Allah ne ba ya halice ni ba ma Allah kake faɗa kenan ko mani kake faɗa kana faɗa ma Allah bai iya halitta bane ko ni ne kake faɗa ai ba ni na halitta kai na ba aka ce yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka aka ce ya shiga daki yana kuka sai da da sai da hawayensa tsaban kuka sai da idonsa ya kusanta da ya makanta tsaban yin kuka shi yasa aka kira shi da nuhu a larabci idan aka ce naha shine ya yi kuka irin kukan makyarkyar kukan da yake cin kashi din shi ne nuhu naha ya nuhu niyaha wa lauha ya yi kuka yana kuka to kuka kuka ka san kukan da mutum zai ce wululu wululu da tsalabi wannan kukan jin daɗi ne amma idan mutum kaga yana kuka a ciki ciki to wannan kukan zai ya kashe shi saboda wannan kukan ya fi tsaki to irin kukan da annabi mu ya yi ke har ya nemi gafaran Allah Allah ya gafarta masa daga ƙarshe bayan ya haɗa Allah ya umurce shi akwai wani kafiri wanda tun daga zamaninsa Allah ya halitta wannan kafirin mai suna Uja wannan kafirin na da tsawo zira'i dubu na da fadi zira'i dubu dan shi har aka yi ruwan tufana aka gama ruwan bai je cibiyarsa ba ma gaba ɗaya yana tallafa da matansa a kafaɗarsa ya saka hannu a cikin ruwa ya samo kifi ya ɗaga shi kusa da zafin rana ya gasa ya ba da sai da aka yi shekara da shekaru na da ya bayan ruwan dubanan ya kare sun dawo sun ci gaba da zamantakewan gida aka ce wani abu ya haɗa suka ce me ka taɓa mun a rayuwa na sai aka ce shi yasa manzon Allah ya ce mata su ne mafi yawa a wata kabila da kunna ya kunna lashiwa suna kafirce ma wanda ya ita mace aksari mafi yawan mata duk abin da mijinta ya mata ita wannan ba komai bane amma idan dan uwan ta mata abu dan kankani to wannan abu da ka ajibi kai ita fito da wannan abu wane ne ne ya mun to wannan halin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yana daga cikin halayen suna kafirce ma dangi suna kafirce ma wanda ya mutu kyakkyawan kai to wannan kujiyar din shine ya dasa bishiyar da aka sassaka jirgin annabi Nuhu da shi wanda Allah ya umarci annabi Nuhu ya sassaka jirgin sa annabi Nuhu ya sassaka jirgin ya haɗa ta tana ɗauke da kofana wato gabar da yamma kudu tana da gefe guda hudu ne kafiran annabi nuhu suka tada izgini suka ce yau kuma kun ga nuhu ya koma kafinta sai amma bari ya gama ya gama jirgin duk wanda ya bi kashi sai ya jirgin kawai sai ya kashi sai da suka cika jirgin kal da kashi kashi kawai suke yi daga ƙarshe sai Allah ya saukar musu da wani bala'i cuta cutan ƙazuwa wanda kowa a garin na fama da cuta sarki na fama da shi duk wani mai girma na fama da wannan cuta an rasa magani kuma wani ya je zai kashi kawai kamar da ya zame sai ba da cikin kashi yana fata wa sai ga duk wajen da kashi ne saba wannan ƙazuwar na ta yawon sai ya ɗibo kashi mai shafa sai ga duk yadda ya shafa kashin warkewa ya yi ya gama shafa kashi a jikinsa ya je gida ya yi wanka ya fito gari aka bai shi sumul sarki ce a zo da shi a ina ya samu magani da aka zo da shi jirgin nuhu ai kashin da muka yi shine magani sarki ma ya je can ya shafa kashi ya shafa kashi ta ruwan da ya wani kowa ya je ya yi wanka da kashin nan kowa sai da suka jirgin sai karshe sai an zuba ruwa a cikin jirgin ana wanke ta a zuba ruwa a jiki a sha a warke duk mai cuta sai zai sha ya warke kuma kashin da suka yi sai za Allah in da kai kafin shi sai Allah ya barka sai yi kafin shi kafin Fir'auna ma da yake ne ka ji annabi Musa me aka masa ai Musa ne aka ce ga Musa nan tunda Musa kake nema har a dalilin Musa yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum ya'ya maza duk yadda aka ce an haifi da namiji da a yanka sabila da tun kafin Musa ya fito a yanka da shi ya zama to babu Allah ya ce to tunda Musa ne kake cikiyar da shi ga Musa a gidanka Musa murga shi aka yi a ruwa ruwa ne da ya kai Musa har kofan ɗakin Fir'auna Allah ya ce ga shi nan ya kare kare bai yi ba kuma Allah ya ɗauki soyayyar Musa ya ɗaura cikin zuciyar matan Fir'aun Hajiya. Allah ya ce ke kuma mahaifiyar Musa tun da kika yi hakuri akan wannan abu sakamakon ki shine ɗanki ne amma kika hakura kina son ka kina ji kina gani kika saka shi a akwati kika hurga a ruwa to sakamakon ki shine da a dawo miki da ɗanki faraja'na ka ila ummika kai ta karra aina wala ta za ku dawo miki da yanki amma shayar da shi da zaki ma giyan ki da ai duk mai shayarwa da aka kawo ta za ta shayar da annabi Musa sai annabi Musa ya kau da kai ya ki karɓar nonon kowa sai kuka ke yi sai wata daga cikin mai aiki a gidan Fir'auna wanda ƴar uwan mahaifiyar annabi Musa ne mai suna Kalsam take haladullukum alaman yakulu ashe ba zan nuna muku wanda dai shayar da ta shayar da shi ba sai aka ce ki kawo ta sai kuwa ta je ta kawo mahaifiyar Musa sai zai shayar da shi amma nawa za a biya ni sai da aka karkara kuɗi aka yi zata duk wata ga abin da za a biya ta sannan ta shayar da ɗanta sabila da haƙuri duk mai haƙuri ma haƙunci faraja ana kai ila ummi da kai ka saba ina hawa to kuma wannan kafirai ga kafirci da suka yi kenan sai kafirci ne zaman to musu kuma san su je su daga karshe wasu dabbobi suka fito ta kasa suna cikin jirgin wasu suka ce gara ne suna cin jirgin annabi nuhu ya yi kuka ya ce ya Allah kai kace na haka jirgin nan amma ga wasu halittu cikin bayanka kaza kaza Allah ya ce in kana son jirgin nan ta tafi ka rubuta sunayen koramai na cikin halittu na wanda na so yace Allah suwaye kora maka man uyun man uyun luka min khalqi suwaye idan juna cikin halitta kora maka cikin halittunka aka ce uktub alaiha asma'a muhammad al isma muhammad al muhammad isma ka rubuta sunan annabi muhammad da iyalan gidan annabi muhammad a gaban jirgin ya rubuta muhammadun rasulullah a gefe da gefen ya rubuta fatima wa ali a can gefe da gefe ta bayan rubuta hasan wa sosai yasa Allah ya ce wa amannahum ala zati alwahi wa tabi bi ayunina kana tafiya da idan junan da koraman su ne waɗannan jikokin manzon da kuma shi shugaba manzon wallahi laysa tafiyyun abidin fadli illa wa yadlu ja'a al-mustafa babu wani mutum wanda ya isa wajen Allah bai biyo wajen annabi Muhammad ya da haka duk waɗannan ilmomi da Adamu ya samu haka in ka biyo annabawa duka in ka biyo za ka ga irin su annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Sulaiman annabi yanda kowa cikin su yake neman albarkacin annabi Muhammad to kaga yanzu babu dan asara babu ɗan asara kamar wanda zai zo ya ci arzikin Allah ya ci dukiyar Allah ya sha ruwan Allah ya yi bacci a duniyar Allah sannan kuma wai ya ce ba albarkar annabi Muhammad ke ci ba ƙarya ce wallahi ƙarya ce kuma Allah zai ƙaryata ka da ka ran da Allah zai ƙaryata ka shine ran kiyama dan kiyama da a shiga bala'i babu wanda zai kai ka shiga bala'i dan kun san abin da wahabiyawa suka ce suka ce annabi baya da baya da daraja baya da albarka da za a nema wanda kullum akan abin da muke yaki da su a wajaje daban-daban mun kawo littattafai littafi ya fi ɗaruruwa muka zo da shi muka saka muka bude muka ce ga yadda Allah ya ce annabi Muhammadu na da albarka kai ba annabi Muhammadu ba ma annabi Isa ma Allah yake na da albarka yace wa salamun alayhi yawm wulidtu yace cewa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa afzani bis salati wa zakati ma wa zakati ma dun to anan wahabiyawa salafiya suka kira wani shaytanin malami yanzu aka rubuta masa tambaya aka ce malam ya halatta ka ce Allah ya baka albarkar annabi me yake sai ya amsa musu ya ce na faɗa muku na daɗe ina nana ta muku annabi ba annabi Muhammadu ba baya da wani albarka ba la'anatu lillahi alaihi a anguwan nan ko to to kun ji musiba ya kai musiba ga sahabbai suna neman albarkan manzon Allah صحابة بجده تبرأوا في المرد شربوا ماءها وبرئوا وقال كان جدل بلك لن توافي يوم يرمك فذاك ما هو فيه شهر للنبي تبركا فذاك حق السنة أن يبرك الطبراني ثابت وأحمد رووا حديثا لاتكات يسند أسنه نبينا المؤذن فعيشه عن قول من يحبه sahabbai babu wani sahabin da bai nemi albarkar manzon Allah shi yasa kwanaki muka kawo yadda dabbobi ma suka tabbatar da annabi na da albarka amma ga wahabiyawa wallahi dabbobi sun fi sabila da dabbobi sun yadda annabi na da albarkar da rasu mun kawo maganar zaki mun kawo maganar dawo mun kawo maganar maganar maganar raƙumi mun kawo maganar barewa mun kawo maganar jaki amma kana mai hankali mutum jaki ya bika jaki ya yadda annabi na da albarka amma kai wasu dolayen jahilai su suna suna aibanta maka annabi ka kana jin daji wai wannan shine musulunci wallahi mu mai da hankali to wannan sunaye da Allah ya ce mana qala anbi qala ya adamu anbi'ukum bi asma'i wannan sunaye da adamu ya bayar albarkacin annabi Muhammad yake Allah ya kara mana albarkan manzon Allah ya biya mana bukatun mu da lafiya Allah ya ba mu abin da muke nema abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya za mu saurari tambayoyin da suka hukuncin mace mai bayyana muryarsa da ƙarfi wasu suna da babban laifi ne manzon Allah da rage yin isra'i yana faɗa mace da suna faɗi masu zahara alaihi salam yace ya ga wata mace an zawo harshen ta an naɗa wuyar ta rai sai da suna faɗi mata kama kuka ta ce ya rasu da lafiya sai ma Allah annabi ya ce ta zama tana ɗaga muryanta tana ɗaga muryanta wasu suna yi saboda haka muryar mace tsaranci ne ita ma tsaranci ce daban da ma matar aure saboda haka bayyana murya baya da amfani haramun ne kuma babban laifi ne kuma duk mai son ta gama da duniya lafiya ta haɗu da annabi muhammadu da ta fita cikin wakilan kaya ba mu shi na Zai dumi yi wannan magana da manzon Allah ya ce kasiyatun ariyatun mayilatun mumilatun ru'usuhun na kasimatun ba zai dumi yi wannan magana annabi ya ce Allah ya la'ane su da mace da za ta bayyana tsaraici tsaraici kuma abinda ba tsaraici ba a jikin mace guda biyu ne da tafukan hannayenta da fuskan shine kawai ba tsaraici ba amma duk jikinta tsaraici ne gashi tsaraici ne murya tsaraici ne ballantana har a buɗe wani waje wannan duka tsaraici ne ya da haka sai a tsarkaka haka idan ana son a tsira daga la'antan Allah da la'antan mala'ikun Allah Allah ya tsare wannan duka mun faɗa a baya kusan yana kama ɗaga muryar laifi ne ba shi kuma ma ɗaga muryar gwamnati to babban bala'i ne wannan mai girma shi ma manzon Allah ya yi magana a kansa ita ce macen da da a ɗaure ta a haɗa ƙafafuwanta da goshinta a ɗaure da sarƙa sannan wuta na shiga ta bakinta na shiga ta al'auranta manzon Allah ya yi bayanin wannan duk matan da take take harfinta tana ɗaga murya wa mijinta kaza kaza da ƙarfi to wannan ba ƙaramin laifi ba ne idan ya yi laifi sai a kai shi kara wajen da ya dace duk da mazan kuma muna da laifin kala kala to idan mun yi sai a kai mu kara wajen da ya dace amma ɗaga murya din ko kuma zagi din ba ya jawo albarka mu ita matan kuma ba ya jawo albarka mu ƴaƴan da ta aika kuma yana gadar masa da la'antan Allah da la'antan malaka ku biya da haka sai an yi shi haka na'am musulunci da mata guda biyu shi ya ci da tsari da kanta a wata na tsaya
to to abun kashi biyu ne idan mutum na da mata biyu yana fifita ɗaya a kan ɗaya to harshe biyu ne shi miji sai ya gyara shi dama zubi na turkulu ala hudiman a sanadi ta iya yiwa ɗaya ta fi kyautata masa ne sai kuma ya fi santa a kan ɗaya ko ba haka ba to kin wata ce iya kokari ki shiga kin kyautata masa gwargwadon yanda za ki jawo hankalinsa sai ki kokari ki tunanin me nake masa wanda bai dace ba ki su bar wannan abu to su ma maza Allah ya ce kar ku na fifi ta matan ku shafin su akan shafi kar kuma ku na fifi ta ƴaƴan ku shafi akan shafi ku yi adalci tsakanin ku daidai da daidai duk da dai soyayyar ku bari taɓa zuwa ɗaya a zuciyanka ba dole akwai wanda ka fi so a zuciyanka amma kar ka bayyana har yadda wancan za ka gane da mata ce wallahu ta'ala alam idan wanda ta gane an fi son wancan to ita ma akwai abin da in ta yi za a bakan ta kan wancan ko kuma akwai irin kyautatawa da wani abin da idan ta tsara shi na fulanin din da ba ta kewa kawai za ta samu karbuwa ita ma kamar yadda wancan ya ke kuma sai duka a duba a daidaita kamar shi ko ta ina da ko ina wallahu ta'ala laifi yana kansa wanda aka masa sallama bai amsa ba shi wanda yi sallama ya kubuta shi kuma laifi yana kansa rabbi kai da kama masa sallama shi ke nan babu laifi amma laifi yana kansa idan kana tafiya ka ga wanda yake zaune haƙƙi yana kansa ka masa sallama idan kana tafiya a kan mashin kaga wanda yake tafiya haƙƙi yana kan kamar sauran idan kana gwargwado dai shi kuma haƙƙin da shi ne ya mayar maka da sallama in bai yi mayar maka da sallama ba haƙƙi yana kan amma makiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ko ga mutum ya bayyana adawansa da manzon Allah ya bayyana adawansa da waliyan Allah to kar ku masa sallama kar ku haɗa zumunta da shi zai bata muku da kar ku haɗa wani abu na alkhairi a yanke musu har sai sun dawo mun daidaita su sahu da su wajen kan manzan Allah amma yijin mutum a zuciyarsa akwai wani kura babu mu babu shi ya je abinsa mu annabi Muhammad ne la salamun ala man la yuhibbu babu wani sallama wanda bai san annabi saboda haka ba a ce ka zai da wanda bai san annabi Muhammad ballan sana ma ya maka agawa ya maka wani ta'addanci daga cikin ayyukan da suka rabu wallahu ta'ala wannan daidai kenan kana rasulullahi yadhkuru Allah fi jami'il ahayni maza Allah ko a ko ina na zikirin Allah tasbihi ana son ko da yaushe kana tasbihi ko da yaushe ko da yaushe kana yin tasbihi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake abinda Allah ya fito bawa ya hadu da shi la ilaha illa Allah wa min zikrillah harshen ka kar ya bushe yana sanye ka da yawan zikirin Allah Allah ya sa mu cikin masu yawan yin tasbihi
sai kamar da wasu hasawa a akwai a cikin mazara tsara da ya kai da wani da idan mutum ya gashi da zai ya fi kare jigo da wata wannan zafi na da suna kuma da kan ya hannun kan kamar wannan zafi mayayi ne ji jani ya dace su kuma a kayan na wannan da ya fi kare wannan kayyar du'a'i da shugaban addu'o'i shi ne wanda manzon Allah ya koyar Allahumma inni as'aluka al-khayra kulli ajilihi wa ajilihi ma sa'alaka minhu sayyiduna wa habibuna wa nabiyyuna Muhammad wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma sa'alaka minhu سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم fasarar da shi ne Allah ina roƙonka alheri gaba ɗaya duk alherin da Annabi Muhammad ya roƙe ka ina roƙonka irin sa nema kuma ya Allah ina roƙonka neman tsari da duk sharrin da Annabi ne tsari da shi sharrin duniya da lafiya to sai ka haɗa cikin wasu addu'o'i nema ma iyaye gafara da kuma nema neman kyakkyawan ƙarshe a duniya da kuma neman rahota na lahira da sauransu ne sai ka biyo abun mataki-mataki kuma alamar mutum ya dace shi ne idan mutum yana addu'a ya jin cewa kamar Allah ya amsa to akwai alamar lafiya amma in kana addu'a kana jin hanyar Allah ya amsa to ina to addu'a naka tana da rauni amma in kana addu'a kana jin cewa kamar ga ka ga ubangiji kuma ya ji abin da ka faɗa ya amsa ka samu muhimmi a zuciyar an Allah ya ce ana inda zanni abdihi ni ina yanda bawa na yake da su wa ana ma'ahu idza zakara ina tare da shi lokacin da ya amince ni sai ya da haka sai ayi gwargwadon abin da aka sani a sake tambayar malamai kuma inda wani fa'idan ma a ƙara a yi domin samun rahota da kuma dacewa da wannan dare ke na ba wallahu ta'ala a'lam نعم da sabulu ke da janaba ya tsara da shi sai ya yi wankan janaba sai ya yi niyya kuma wankan janaba ana yin sa da ruwa mai tsarki da na tagayyar launuhu wa na'amuhu wa rihu ruwan da launinsa bai jirkita ba ɗanɗanonsa bai jirkita ba kamar yadda ba za ka yi alola da ruwan sabulu ko kuma ruwan wani abu ba to haka wanka ma ba za ka yi da ruwan da launin sai canza ko kalan sai canza kuma ko da ma ba da sabulu kai ba ka zo ne kawai ka ce ka ruwa kawai ta bisa ba ka yi niyya ba to ba ka da wanka sai ka yi niyya ka ce na yi niyyan yin wankan kaza ka kulla a zuciyarka sannan ka yi tabiyiti da harshen ka ka samu dama in ba ka yi tabiyiti da harshen ka ba kuma wanda ka kulla a zuciyar ka ma ya wadata Allah ta'ala a kan
Thank you.
to sai dai a mishi addu'a Allah ya yi shi babban musiba ne mutum ya taɓa iyayensa da kai ga yana ɗaga muryarsa sama da muryar mahaifiyarsa annabi Muhammadu ya ce aljannan da yana ƙarƙashin diddigen mahaifiyarsa saboda haka wannan yana cikin wani musiba Allah ya yaye masa kuma bai bari ba zai gamu da bishin Allah da girma ina tsammanin a karatun bayan mun yi tarihin alkamatu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake rayuwar sai ta dace Allah ta'ala da Allah ya biya mana bukatu Allah ya kyauce mu Allah ya gyara mana zuciyarmu Allah ya gyara mana niyoyinmu Allah ya gyara mana ayyukanmu Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah Allah ya kara mana son manzon Allah Allah ya kara mana son manzon Allah duk wani mai bukata Allah ya sanda masa Allah ya biya masa wanda suke kokari wajen wannan karatu Allah ya saka musu da alheri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai wannan gida Allah ya bashi abin da yake nema ya kara masa kwarin gwiwa Allah da duk wasu masu ba da gudunmawa na shawari da tunani to Allah ya ba su abin da suke nema اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه الله يبيع ်